تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا على جنس دار الجمعة وني نسا شدة دار شابك ويقول قوات رمضان هجرة مرزان زيرا النبي محمد alayhi salatu wasalam shekara 447 muna fatan Allah ta'ala ya datar da mu Allah ka karba ayyukan samu cikin bayan ka yantattu bukatunmu na alkhairi ya Allah muna roƙonka ka biya mana ka yafe mana zanubanmu da kurakuranmu ka jiƙan marigayenmu mu kuma Allah ka samu cika da imani muna cikin wannan sura mai albarka suratul an'am inda muka tsaya aya ta 92 ko da uku yau za mu tashi aya ta casa'in da hudu insha Allah to sai mu ji abin da Allah ya ce ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لا حول ولا قوة لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ubangiji ta lace wala gaji tumuna furada za ku zo mana ɗaya bayan ɗaya kama halaka na kun awwala mara kamar yadda muka halarci ku can kowa shi kaɗai zo duniya a yago idan kaga aboki da aboki bayan an zo da aka ba tare suka zo ba har yan biyu ma ba sa zama tare sai ɗaya ya zo ta ko ɗaya ya zo kuma ba wanda zai zo da ko sisi a duniyar nan duk wanda ka gani da abu wani abin a dan duniya ne ya same shi ba ya zo da shi ba ne kowa zai zo tsirara ba mai wando ba mai riga ba mai hijabi ba mai zane ba na tana rawani da hula kuma ba wanda zai zo da wani dukiya ko mulki ko wani abu daban zai zo ne kamar yadda Allah ya ce kama khalaqnakum awwala mara kamar yadda muka halicce ku can turin farko don abin da ka tara a nan duniya ba za ka je da shi ba na dukiya da kudade da gidaje da karuruka da kwanta na banki da ka bude duk an raka wasu Allah ya ce wa tarkatun ma da naku za ku bar abin da muka baku kuka tara a nan duniya wara a zuhurikum can za ku bar shi bayan baya kai za ka fuskanci ƙasar kamari ne kawai duk wani abin da ka nema a duniya za ka bar shi ne za ka zo ma da allah baka da ko sisi la hawla wala quwwata illa billah da haka allah maɗaukakin sarki yake gaya wa su waɗannan mashirkai waɗanda suke jin bautar da suka wurin Allah za ta amfane su Allah ya ce wa ma nara na a kun shufa'a a kuma lalzina za'antu ba za mu ga tare da kowa ɗaya daga cikin waɗanda kuke shirka da su kuke allantar da su ba ɗaya da zai zama to tare da ku a wani ranar wa ma nara ma a kun shufa'a a kuma lalzina za'antum annahum fi kun shuraka ba za mu ga tare da ku ba masu ceton da kuke raya cewa su kun ba su haƙƙin Allah za su taimake ku a ranar kiyama babu ɗaya da za a gan shi tare da ku balle ya taimake ku ba za a gan ku tare da gunki ba wanda kai shi da dutse ko na itace da aka sassaka ko kuma na zinariya ko na azurfa ko na tagulla ko bakin ƙarfi ko na roba kai ran nan ma Allah ce lakar takarta a bai da ku an yanke duk wata alaƙar da ke tsakaninku da kowa ranar babu zumunta babu dangantaka ba wani ɗan'uwana ne ba wani aboki da kowa duk wata alaƙa Allah ta'ala ya yanke ta a nan duniya idan kana da wani in ka ɓaro ta ma in wani zo ya tsaye ka samu sauƙi-sauƙi amma lahira ba wani zai matse babu shi kowa ta kan sheki ta haka Allah maɗaukakin sarki ce laqad taqatta'a bainakum an yanke duk wata alaka ta kudda ta kusanci a tsakanin irin abubuwan da kuke kasa hujja kuke kawo hujja da su cewa za su amfane ku a ran duniya to wa dalla anku ai zahaba anku abin ya tafi ya bar ku duk wata hujja ka ta kauce Allah ya ce wa dalla anku ma kuntum tazumun abin da kuke rayawa na kwaɗayin samun taimakon gumaka da wanda kuka kishiyantar da su a matsayin kishiyoyin Allah kuka allantar da su tauran da sun bace muku ba sa iya baku taimako da gudunmuwa da rana ce ma Allah ya ce in tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ماذا فعلوا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا هكذا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم Allah sarki وما هم بخارجين من النار a yayin nan tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu wanda aka wa biyayya aka ba su matsayin Allah za su barranta daga waɗanda suka musu wannan dal duk yanda mai bautar gumki mai rikon wani shehin shi a matsayin Allah ya sha wahala da muridanci ran nan shehu zai baranta da shi ya ce ba shi ba shi a kai da gaga shehu a'a da abin da muka yi me ya sa warawar azaba saboda ya ga azaba Eh, azabar Allah sai ya gani shi yasa zai barranta daga wanda ya mai shirkan nan wata kasa bi mil asbab duk wata dangantaka da take tsakanin su ran nan a matsayin shi na muridi shi shugaban shi sayyidi ya ce guda sai babu Allah ya yanke ta wa qala allazina tabu sai waɗannan da suka yi muridanci suka yi biyayya suka yi shirka duk wahalar da muka yi amma zuku ce ba ku ba mu lau an da na karanta ai da za a ce a maida mu duniya Hmm, inda kun gane da lamarin mu wa mana tabarra da za mu barranta da su kwata kwata duk wani wahalar da muke musu da biyayya da za mu daina kamata bara'u na kamar yadda su suka yi barambaran da mu a nan Allah ya ce aikin maza wai me yasa haka kazalika yurihim Allahu a'malahum yanzu ne Allah ya nuna musu aikin su yanzu ne sai ga sakamakon ta da ake faɗi ganin suke wani an ce saki shahu kama Allah ka gi shahi wali ka saki wali ka kama Allah ka saki duk wani abin bauta wanda ba Allah ba ka ki to ran nan Allah ya ce kazalika yurihim Allahu a'malan yanzu an nuna musu sakamakon aikin nasu ne ga sakamakon da ya bada ga irin makin da suka tashi da shi Allah ya ce menene sakamakon hasratun alai ya zama to tabewa a gare su sakamakon bai zo da kyau ba Allah ta'ala ya tabar da su eh daga za su irin nadama da babu irin ta a ƙarshe kuma Allah ya ce wa ma hum bi kharijina minan nar duk maganganun da za su yi da nadama da kawa uzuri da hanzari Allah ya ce wallahi su ba sa fita daga wuta za su dawoma a cikin wuta har abadan amana saka Allah yana ka shaidari kadda ka wayi gari ka zama Allah kana da wani wanda kake ba shi hakkin Allah duk yadda za ka yi in zai iya yiwa ka yarda cewa duk duniya ba wanda ya cancanci ka ɗauki hakkin Allah ka ba shi kafin ka koma gurin Allah wannan abin ya zauna a cikin zuciyarka kuma ya tabbata a gaɓoɓinka cewa fau fau ba za ka wa wani shirka ba ba za ka shirkanta ma'ana tarayyar wani da Allah ba akan kowane al'amarin da Allah kaɗai yake baiwa shi to wannan shine samun kubutar ka da zama lafiya daga shiga cikin irin wanda dama dan kaga wannan dai bata yi amfani ba sun ce da za a koma duniya da su ma sun baranta amma ina Allah ce duk da wannan maganganu wa ma bi kharijin min an-nar ba sa fita daga wuta guri da yawa Allah yana faɗi irin wannan kashe din ba dan mutane mu shirya akwai ma inda yake cewa وإذا نفق في السور فلا أنساب بينهم وإذا نفق في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون bai za rufi kafin suri ranar da aka yi busa a cikin ƙahofa to fala an saba bayar duk wata dangantaka da ke tsakanin mutane an yanke ta duk wani wanda kake jin wani nawa ne ko a ran da babu da uwa da ɗiya duk kowa kansu ɗaya kowa matsayinsu ɗaya a wajen Allah kowa ta kan shi yake ranar uwantar ba ta yi ɗiyantar ba ta yi ɗa da uba rannan uwancan bai yayi kuma shi ma kasance shi ɗakin bai amfana komi rayu ne moran amolon sha'a masoyi bai iya amfana masoyi shi ranar komi tsakanin masoyi da masoyiya soyayyar babu balma sai la'antar juniya za a tsine ma juna don Allah ce al'akin la'u yau mai الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا duk wasu المتقين masoya ran nan duk wasu masoya Allah ya ce gaba ɗai za ka gansu sashensu suna masu adawa da sashi suna masu jin haushin juna da tsinantar juna da kyamar juna sai waɗanda suka gina soyayyarsu akan tsoron Allah kadai akan siyasa kuka san juna don kuna yan farsi ɗaya don kuna yan ma'aikata ɗaya don kuna yare ɗaya kabila ɗaya don ungoku don tare kuke shirkenci iri ɗaya ko turan nan sashen ku suna masu kyamar sashe ne ana tsine ma juna da za a tashi kadai waɗanda suka gina abotarsu da soyayyarsu akan tsoron allah su kadai ne nan za su tashi lamun lafiya to shi ne Allah wani wakil sarki ce wa iza ko fa iza nufika fi suri da hawa gibo sannan a kahogo an ce a gaban gurin hisabi a aifala an saba bai da yau ba izo duk wata dangantaka tsakanin wane da wane wane namu ne fartun mu daya wane kabilan mu daya wane garin mu daya wane kasar mu da duk gaba da wannan babu an yanke da kai da wanda ya mutu a tare da daya wallahi babu wani wanda kuke da wata dangantaka za ta amfani juna a wani lokacin Allah ya ce kai bari ma ka ji wala sa ba wani wanda ya tambaye ina wani ba eh ka san duk yadda wuya ta kai wuya kana iya tambayar ina wani ko shi ko ya tsira aha ran nan ina babu damar tambaya in daɗi ya yi daɗi kana ta ina wani ya zo an wuri ko tauran da babu wala ya ta sa'alu da ba mai tambayar wani an rama baya juyo bai ce wai kaka ake ciki yau ni ba na ta alamai ake ciki ba ne kullum min uliyo bai zan yawwa gishi ya yi cikin kaza Allah ya kowane mutum na sha'anin shi ya ishe shi kowa ta kan sheki ah malam duk duniya ai babu tashin hankalin da ya kai waɗanda suke kusa da kai idan ka gasa ka gudu kai ka san makarfin tashin hankali ne Allah ma يوم يفر المرء من أخيه Allah ya ce a ran nafa ya firnar mar'u min akhi mutum zai fita a guje me yasa ake gudu wai kawai ya ga dan uwan shi ya ya rawo shi saboda ya ga wani da kokarin da sai ya guje mishi a guje gudu irin na bala'i zai guje wa dan uwan shi wai shi ne uwa ɗaya uba ɗaya ko kanin shi ne uwa ɗaya uba ɗaya ko kanwar shi ko yashi ganin su maimakon ya farin ciki da murna ko sai ya ishe shi tashi hankali sai ya gudu duk wuyar da kake ji a nan ko a gidan kaso kake an ga dan uwanka da kake ji murna kake yi kana jin daɗi amma a ran nan dan uwanka za ka gani ka gudu banda wannan fa وأمه وأبيه ma'aikiyarka wanda duk yadda wuya ta kai wuya ba yadda za a yi ta kyamace ka balle kai ka kyamace ta balle in dai ba ka zama dan iska bane sosai amma wallahi ran nan kana ganin ta zaka fita a guje yau mai firul mar'u min akhihi wa ummi ranar da mutum zai guje ma dan uwansa da ya gaishe kuma ya guje ma ma'aifin shi kai bai tsaya nan ba wa abihi baban ma in an gaishe fita ake a guje banda wannan fa وصاحبته وبنيه sai barka aka gane tago yawwa madam hajiya wanda kullum kana shiri masoya i love you rana baba i love you wallahi wallah matarka ta aure ta ila ai kana ganin ta hankalin ka zai tashi kawai sai ka fita a guje kai wani wani irin tashin hankali ya kai wannan wayanda za a gani hankalin ka ya kwanta to ka gansu ka gudu ina yanda wanda da an gansu hankalin ka ke tashi wa sahibatihi matar da mutum yake aura idan ya ganta zai gudu ita ma matar in ta gaishe za ta tsere kai kana gudun ma'aikiyarka ita na gudunka babanka kana gudun shi yana gudunka ɗan uwanka kana gudun shi yana gudunka wa sahibatihi kai wa banihi ƴaƴanka ko wanda idan ka gasa kana ku zo diyana ya za a yi ka to wallahi da kana garin zaka fita a guje kai ka san ba karamin tashi hankali bane inda uba ya fita da gudu saboda ya ga iyayen shi me yasa Allah ya ce haka لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Allah ya ce ne kullum ri'in dan kowane mutum minhum daga cikin wayannan da aka zara Aisha a shi ya ishe shi wani bai bukatar a kawo shi wani problem na shi ya ishe shi wai duk ji kake za su kawo maka matsala ka san anan duniya ko duk yadda kake cikin matsala sai dan wanka ya zo faɗi tashi kuma dole ka tausaya abin da za ka iya ka yi in shawara ta ka bashi ko tauran nan baka ma so ya kawo matsalar ne saboda sha'anin naka ya ishi kan gishiri ya kai ya yi daidai ya ishi kan kaza kowa ta kai shi yake likullin mu in mun yau yanzu sha'anin yau ne kowane mutum ran nan al'amarin shi na kan shi kadai ya ishi bai bukatar wani karin program ya kusan cewa wa'annan nashi ne suna da kuma program ke in sun zo kuma za su nemi ya dan agaza da ka gara ya gudu shi mai sauki dan a ran nan ma hatta huskoki an canza me ya gaba Allah ya ce وجوه يومئذ مسفرة aha ضاحكة amma مستبشرة duk da halin da ake ciki Allah ya ce kana bambanta mutanen ba ɗaya bane ana bambanta su duk da suna gudun ba ɗaya suke ba Allah kai masa wajen waɗansu fuskokin duk da suna cikin tashin hankali za a gasta minai muskila مسفرة za a gasta cikin kyalekyale da haske kamar ɗan birni ya zo ƙauye da kagani za ka ce sanda zuwa ko don za a ga fuskar shi da nutsuwar shi da tufafin shi ba irin naka bane dole kai raba kori eh saboda garai shi a ƙoshe ke ba yunwa ba wahala ba talauci idan shi fari ba huska shi na kilkali to haka waɗansu suke zaga su kamar dai ka san da dai yan birni a ƙauye da ka kalle zuwa ba haika ce zaka ce kowa irin sanuku da zuwa ko kuwa da gaga gida ko ba haka ba eh dan yan nan ne da kaga mutum jijiyar kai ta fito sosai idan shi ya zaza jir da ni ma wani kawai ne kanka cina a wannan saboda na san tsiyar abin ne akwai wahala ne wallahi bala ya ga mai kudi ya fi kowa wahala a kawai ba malami kuma ya fi kowane jahili jahilci Allah bala amma a da eh yanzu daga an fara gyarawa saboda ilimin addini ya shiga bai ba dan kawai sai jahili wanda bai san Allah ba duk wanda ya san Allah ai ba za a gaishe da dauda ba ai da mana kike ganin malamai ba sa kare hula ba sa goge abin nan rigar su ko wankin ma dago dago in an gama wata gurguwa ta ta malamai shi a lokacin ba su da ilimi ne malaman kawai harafin qur'ani kadai suka iya a yanzu suka yi fasarar qur'ani suka san hadisi da bigi abba kaga Allah rama bai dace kare hula shi inda ne kawai ne da daba ta eh saboda zuhuru da tsoron Allah a gani za a gani a nazafatu min al-iman eh tsafta imani ce aka ce aha ka gani to da haka wadansu muskokin za a ga su ba hikatun mustawshira suna kyale-kyale suna mulmushi suna dariya duk da halin da ake ciki fa Allah sa ramu ne ta wasu muskokin fa wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara wadansu muskokin a ran nan Allah ya ce to suna da kura kai ka kasan uska ta yi kura ai an sha wuya an shiga turnin gumara wajuhun yau mai zan alaiha gawara waɗansu fuskoki ran nan la ilaha illallah wata irin bakar kula ce ta tirnike ta mallake fuskoki nasu sun yi burci-burci sun yi wuri-wuri ya Allah ta'ala ya ce tarhaquha qatara kuma ga kaskanci da talauci ya mamaye su Eh, ga an yi birjik an yi buji-buju kuma ga kaskanci da talauci rishin arziki rishin alkhairi rishin albarka rishin rahamar Allah ya riga ya danna su ya lalake su Allah sa ba mu bane ba sai Allah ya ce mu ulaika humul kafaratul kana fajara masu wannan fuska wayancan ne ba mu bane insha Allah su ne alkafaratul fajara kafiran da suke ga kafirci ga kuma fa- fajirci irin bani Isra'ila kenan da irin su Trump da makamantansu masu san jinin al'umma Allah ya ƙara gaskantar da su in ba su musulunta ba to za su tashi fuskar su ta turnuke kaskanci ya rige su dan su ne kafaratul fajara ga kafirci ga fajirci ga kafirci Allah ga shan jinin al'umma ga zalunci ga danne al'umma Allah kanka samu daga cikin wayannan da haka yan uwa mu suna cewa Allah ya ce za mu zo mishi furada kama kalakalaku awwal mara wa tarakatum ma kawalakum wara azurikum Allah ce ba za mu tar da wani wanda kuke rayawa zai iya kawo muku agari ya cece ku ba ranar ba za mu ganku tare da shi ba dan laqad taqata bainakum fa dalla ankum ma kuntum tazumun duk dangantakar da ke tsakanin ku an yanke ta hujjojin da kuke kafawa cewa waɗannan alloli ne za su taimake ku ma na abuduhu illa li yuqarribuna illahi zulfa ba komai yasa muke musu bauta ba muke neman tabariki dan su suna da kusanci a wajen Allah ne kaga ranar kiyama sai su kai mu kusan Allah kusa da su mara da su kansu suke kowa su kansu yake kowa da sai nafsi yake kowa yana ta kansu ne annaba ma da kansu suke ba da wani wali eh Allah ya kai masu sa'a Allah ya samu cika da imani to da haka waɗannan ja hankali ne Allah yake mana don mu shiga cikin tetayenmu mu aiwatar da ayyukan alheri mu nemi sasantawa da ubangiji ba kada ka riki wani ka ba shi haƙƙin Allah eh kowaye don yana annabi don kusanci shi da Allah haƙƙin Allah daban haƙƙin shi da annabata daban karka ba shi haƙƙin Allah don yana da mala'ika ba kusancin Allah ne kusancin shi da Allah daban na matsayin shi da mala'ika la ya suna lama amaru da amma haƙƙin Allah daban yawa mu yi hankali saboda duk wani wanda ka ba shi matsayin Allah to sai kun la'anci juna sai kun kafa da juna na tashin alkiyama Allah ya ce inna ma takattu min dunillahi awsana mawaddatan bainakum إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا me zai faru ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض Mm.
ويلعن بعضكم ba بعضا ga irin ta ba ومأواكم النار وما لكم من ناصرين Allah ya ce inna matakattu min dunillahi awsara waɗanda kuka rike su a matsayin Allah su kuma gumaka ne butun-butumi ne ko waɗansu shefanni ne ko waliyyi kuka ba su haƙin Allah ba da ko saboda mawaddatan bai da tsarin soyayya da suke tsakanin ka san wani kawai shi yana son malam wani ne yasa ba shi wani matsayi yana son shehu ne yana son gumkin shi yana son dangokin shi yana son doguwar shi ne tana burge shi ya gare shi yasa mawaddatan bai da ku saboda soyayya da ke tsakanin ku ko kuka dauki haƙin Allah ko ba su fil hayati duniya a wannan rayuwar ta duniya ko to Allah ce bari ku ji abin zai faru sun mai yawmal qiyamati akwai ranar kiyama yakfu ba'dukum bi ba'd za ku kamata juna sashen ku zuwa sashi kowa ya kyamaci kowa wanda yi muridanci yayi biyayyar ya rufe ido ya ba wancan haƙƙin Allah shi wanda aka bai yana barranta da shi shi ma wanda ya bashi wannan haƙƙi yana barranta da shi yana ta tsinan nan Allah Allah tsine maka idan na saka ne ba zan bi ka ba tana kafirce a juna Allah ya ce wa yal'anu ba'dukum ba za ku tsitsine wa sashi zuwa sashi duk wani wanda kibiya shi ko sa'a ma Allah ko dan kana ganin girman shi da soyayya wallahi sai ka tsine mishi albarka kuma sai ya tsine ma ranar kiyama tsinuwa mara amfani kenan shi dan wata bakin ciki ne fa da shi nawo ha in ba bakin ciki mai ka tsinuwa tunda dai ta riga ta lalace kowa ya hakuri mana aje a sha azaba amma akwai lokacin da yan wata ma za su roƙi wai a nuna musu manya-manyan su don su yi musu mai Allah rama ko kamar ce gurin a nuna mana wanda suka batar da mu cikin aljanu da mutane barin taimaka maka qalu rabbana arina alladhaini adall ita ce malam an arina shakka alladhaini Tana da wurin daga.
adallana min aljinni wal insi naj'alhuma tahta qadamina liyakuna min al asfalin ai da manki alaka akai wannan malami ne ya kasa karatu fa ko wani malami makaranta irin mai almajiran nan mai tsarantawa sai malam ya dauke ce wannan dana ne ya ki karatu a gida ce ba dan kamar da cikin kai ce yace an gama zai yi karatu kawai aka rike shi a daki ake bai kamar kunu aka ta haitlawa ta hadu sai ka da shi qur'ani za ku ba a gara ba kunu kunu da sai kunu da ranar kunu ai ka sani ba zai mutu ba ko wannan kunu da ruwa aka ne ba zai mutu ba an sai da hada ce qur'ani to shi ne da ya mutu ya gaba da kai ce wai kai ka hada ce qur'ani in ka ce a sai ce hun kyale ka akai ya ko gani a a to shi da ba kyale shi ake gani kawai haka ne da ya mutu ce wai Allah kai abokin wai kai ka hada ce qur'ani kace ayata wallahi kyale ka akai eh mana to shi ne ai to Allah ba kyale ka akai za ga suna neman waɗanda suka batar da su allazi adallana wanda suka batar da mu a nan duniya suka jagorance ba akan shirka Allah muna so ka nuna musu wai me yasa suke son gano su naj'alu ma ta hata aka damina kamar yadda muke cikin wata nan dan mu sa su a karkashin kasan mu da ya kuna min asfar dan ya zama to su dai kasa da mu suke a'a kada bakin ciki da wata kutubi Allah ya ce musu إن الذين قالوا ربنا الله ثم ai an faɗa wani استقاموا wuri take Allah ma yadda kan da mawdu'in kawai mu zo mu ci gaba nan eh ayar qur'ani shi na fassara qur'ani ne sai ka koma wani- wata sura kuma ko mu je gaba ba mawdu'in bane to mu dawo mawdu'in da muke kai gashi dai yama ta tsaya ga waɗannan mutanen hujjojinsu babu an yanke duk wata dangantaka duk wani abin da suke tunanin zai zama musu tsira babu ƙarya ta ƙare babu gurin ƙarawa al'amari ya lalace sun tabar da kansu sun yi asara to da haka allah maɗaukin sarki don ya yanke musu uzuri ko damantan ya ce sun tsitsi na wajunansu wai la'anu babu kun ba'aba ba'adu kun ba'aba kuma wa ma'a kuma na ku tsine wa junanku kun mu koma wuta Allah ya ce ba mai taimakon su ko to da a yanke hujja sai Allah ya ce a duk da aka tana yawa akwai dan kata abu ku je ku kira kowa je ya kira wanda san shi ne ilahin shi ina Allah ce wakila da ucir ka ku وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم Allah zai bai duk wani wanda ya baiwa wani Allah haƙƙin Allah a ce je ka kira shi tana yawa akwai dan abin da zai maka dan a yanke mutum uzuri ba za a liƙe maka bakin ka baka ce ai dan baka samu dama ka kira shi bane a Allah zai ce aha wakila za a ce da su duk wanda yawa Allah shirka ya mutu akan ta ko to udu ushirka kowa ya je kira abokin tarayyar Allah wanda ya baiwa haƙƙin Allah ya ce garin zai taimake shi fada uhun kowa zai je ta kiran irin abin da ya bautawa wanda ba Allah ba wannan kiran shehu wannan kiran wali wannan kiran mala'ika wannan kiran annabi wannan kiran uzairu wannan kiran isa ko ba haka ba duk wani wanda ka bai haƙƙin Allah za a ce ka je ka kira shi ya ce ya amsa ba ya san kiran da kake mashi ba ya ya da zo dan me zai zo yana ta kai shi bayan Allah ya huci da mai yayi ta neman limanin mulkul yau waye mai mulki a yau ba wanda ya ce ni he dai bai kanshi amsa da kanshi kai kana jin wani yayi shirka da kai yake zaka zaka zo zaka amsa kai yanke da Allah ka amsa wallahi baka amsa ba shine Allah sai za ce wakila da osha kowa ya je ya kira duk wani abokin tarayya da Allah da ya baiwa haƙƙin Allah a duniya ya mutu bai tuba bai rawa Allah shirka da wannan abin to ya kira abin ko menene ne ko buzuzu ka bauta ba sai ka kira buzuzu mai bautar kare ya kira kare eh wanda ya bauta baki ya kira baki kaza akwai da suke bautar maciji ko wanda ya bauta saniya ya kira saniya in ma mata ka bai hakin Allah sai ka kira ta ka san ko bata amsa maka a to wani wallahi ai yanda yake jin matar shi dokar ta aita wata Allah ba in ta faɗa kawai zai ce dakur eh za a yi saba Allah saboda ya gyara wata ko shirikin shi ta wanda ba bai aura ba to duk wani wanda ka bai haƙƙin Allah dan bin san zuciyar da kaunar da kake mishi mawaddatan baina ku soyayya tsakanin ku ta sa'a ma Allah sai a ce kirayo shi kuma wallahi su dinga kira su dinga kira su dinga kira ina fada'uhum fala yastajibu za su yi ta kira su amma ba za su amsa musu ba ba mai amsa ba da haka ya kamata tun nan gudu mutum ya ta wayewa da abin da ba Allah ba kake yarda ka zama daga cikin masu ma Allah shirka wannan kawai shine zaman ka lafiya tsakanin ka da ubangijin ka Allah tabbatar da imani a cikin zukatan mu Allah ka mana tsayi da mun shirka da kai akan mun sani ka gafarta mana akan abin da mun sani ba zaka Allah ma sai Allah ya ce mi إن الله فالق الحب والنوى إن الله فالق الحب والنوى Allah shi yake tsaga kwayar da aka shimka da kuma 'ya'ya annawa kamar dabino kaga shi ba kwaya bane ko wanda shuka dabino ai ba kwaya shuka ba amma da ka shuka shi baya da tsaka alhab hatsi dawa masara da ka shuka su da gyada waye tsaga su suka tsoro Allah ne da za ta kai zaka tsaga abin ya mutu aka ga ko matsala ko ba komi da in zaka zuba sai ka daidaita shi ka sun kuyar da hancin ya kalli kasa ko ba haka ba dan ba wani abin zai tsoro sai kaga hancin shi kasa yake kallo haka dai ko ba haka bane to waye juya shi ke da kawai watsa kai kamar da karfi waye tsaga shi ya mutu da tsiro Allah shine faliqul habbi wanda ya tsaga kwayar da aka shauka ta fito da tsiro wannawa da kuma nawa kaman nau'in irin su dabino irin su inibi irin su duk da wani abin da yake ba kwaya haka wanda zaka iya fasa ta ko kamar zata ba abu mai karfi Allah shi ke tsaga su da su mutu ko akwai mai bada shi babu ba na'urar zanta yi wannan yukurin alhayyar da mai shi Allah shi yake fitar da rayayye daga jikin matacce abu mai rai ya fito a jikin matacce kamar mai kiran kamar kaza da take fitowa daga cikin mai kwayar da rai amma kaza tana da rai in ba Allah ba zai wani a fito da abu mai rai a jikin matacce sai a fito da ɗamu mini daga jikin uban shi kafin hey dan adal sunna sunna sa uban ku bid'a zungur sai Allah kawai ba hmm kuma ko ne ga gaske ki akan abin da yake shine yukur da hayy ibn mayt sai ya fito da rayi daga matacce dan gashi da imani uban ku har ne ne hikimar Allah kenan wa mukur da mayt min hayy kuma shi yake fitar da mi mataccen daga jikin mai rai kaga kake da rai ko gashin kanka yana da rai a jikinka ya fito dan farcen ka ko aka yi fa'in ce dan farcen a yaran wasu hannun ne gaba ɗaya ko Allah sa ne musu jiye ba ya ce aka yi ba muna da kaci dan farce kawai farcen ake nufi aka yi ba ne ko amma a ruguri ya tsaga gaba ɗaya dan farce to farcen ka wannan lokacin da ake yanke shi ai ba za ka ji gobe sai an taba ka saboda macacce ne daga jikin mi daga jikin ka kai kira da rai ya fito wa fito shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake da ilmin da kyau ba wanda zai wadace shi da sai ya fitar da mi kamar yadda ya fitar da matacce daga mai rai to haka yake iya fitar da arne daga tsatsan mumi Allah kiyashe mu sai ya fitar da wanda yake dan bidiya daga tsatsan ahlus sunna amma nadar ne ko eh kana za a samu wannan sai in an yi sakaci gaskiya da kuma ikon Allah amma shi Allah ya gaya maka yana yin haka da sababi kuma ba sababi ba yana yi kullu mauludin yuladu ala fitra illa al-abawai yahudanihi aw yusrani aw yumaris kaga wannan akwai dalili annabi ta duk wani abin aihuwa da aka aifo shi ai akan tafarkin Allah da manzon Allah yake uwayen ne sakakin su sai sa su mai da shi mai yahudi sai tashi da aqidar yahudanci aw yusrani ko su mai da shi kirista sai tashi da aqidar Allah uku maryam Allah Allah Allah gobe Isa ma Allah an gane ko saboda rashin tarbiyya da basu bashi ba kawai sai gashi ya ya shiga kiristanci dan neman dan abin sayan buredi yi mu a duk wani da gashi a kiristanci ba neman dan abin sayan buredi je ba waya ga kiristanci a kasar nan waya tuta su kirista don ga kirista aka ce maka Nigeria da wallahi ya je dan neman abin sayan buredi ne kawai ko shi ko waye suka kai suka baro shi a gashin tarbiyya kenan ayo nasrani ayo majisari ko mata kamar da na faɗa ko neman matsayi ko neman aiki ayon majalisa ne ko kuma sun bada shi ba guje su kyara shi kawai tashi babu addini to kaga wannan sababin lalacewa ta zamanto daga Allah ne amma sababin ta sakakin suwaye sakakin uwaye ne amma akwai da kuma uwaye ma za su yi ta yi amma ina abin ya fi karfin su kamar yadda Allah ya sa annabin Allah Nuhu alaihi salam shugaban masu wa'azin duniya ko duk wa'azin shekara dubu ba hamsin ba amma har yanzu bai iya shirya da ɗan ba da wa'azin ga mata shi kuma Allah ya ce idan ana da sayin mata ma kafirai tsinannu tana daga ciki daga yadda ya mata lulu ba ya kaka ba a yi sun sanda azara ba duk kawai muna kama misali ne Allah ya gama da imani ka sai ya gama ka da yaya marasa imani ko ya gama ka da wata ja'irar mace ka rika din da za ta shi kyawa ma dai kowa ya huta saboda ba daɗi haka su ma mata akan jaraba su kamar yadda asiya in suna ya inganta matar fir'auna kaga aka gama ta da ja'irar mace ita kuma gaci mai imani yardarta da Allah he da ya bata matsayin kafin ta bar duniya tace Allah gina mana gida aljanna kuma ya gina mata kuma aka gwara mata ga gidan tsiratar ne daga fir'aun da waɗanda suke mutanen shi daga azaba su kuma aka tsiratar da ita gashi nan cikin alkur'ani kuma tana karkashin babban katafaren kawo wuri fir'auna kafircin shi bai canza mata imanin ta ba eh ta yi tsaya kan imanin kuma da shi ta cika kenan kai ma duk yadda kake katafaren marar imani Allah ya gada ma sai baka mace mai duk kai su ta mata kai ta wala kai duk tana nan daren da kam sai kun je can gurin Allah ya kama ka da hakokin ta kawai duka wannan Allah yana iya kowanne haka kamar yadda ga da da imani wato shine annabi Allah Ibrahim ga kun baban shi wai hazara can nuhu shi uban ne na kirki nan kuwa uban ne na banza ko ba haka ba dan ne na kirkin dan ne yake da kalite kaga yukurjul hayy min mayyiti wa mukurjul mayyit min hayy kenan duk waɗannan ayyukan da Allah ke yi kenan akwai wani mai ba shi ba Allah ce zalikum Allah to wannan shine Allah eh in baka san ba waye shi shine wannan mai yin wannan shine Allah shi kadai cancanta kawa mota duk wanda ba shi ba kada ka bashi hakkin Allah Allah ce fa anna tufukun wai me yasa kuke juya baya bayan hujjoji sun zo muku ya zo da hujjar kaɗai ba ta sai kaɗai ta Allah ba bai kamata mutum ya san Allah shi ne Allah ba amma duk sai umarta daga mutum yana taɓa Allah yana wa Allah garaje amma wallahi duk wanda ya taɓa Allah sai ya ga Allah Allah in kai wa Allah garaje ko to Allah sai ka gane barkatun a duniya Allah ka san mu duk tsoron ka duka ta to sai Allah ta'ala ya ce faliqul isbahi waja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana gaskiya ne dhalika taqdirul azizil alim an abu kira tauhidi tsatsa eh shirka sam Allah ya ce idan baka san waye Allah ba shine faliqul isbahi shi ki tsago alfijir ko asuba cikin duhun dare kawai yana waiwaye dama da gabas da arewa da ko'ina bakin kiran amma sai ga ya tsaga wani guri haske ya bayyana wa ya tsaga wannan hasken daga cikin duhun zai kawai ka tabbata da lallai wannan haske kuma hannu bai tare shi bayan hasken ya zo sai ma mai duniya sai ka rasa ina ka rage sama aka yi da shi yamma kasa arewa kawai babu ya tsago al'asubahi haske daga cikin duhun dare hasken asuba kenan eh kuma gaba daya ya janye duhun daren ka rasa ina aka yi da shi ko gaba sama aka yi da shi aka boye ko ƙasa aka yi aka binne ko arewa aka yi da shi ko ta wadda so turam aka kai shi a kai dai kawai za a ganin haske ya cika duniya to waye mai wannan in ba Allah ba shi yasa ya kalubalanci duniya ya ce wai mutanen duniya ku tattara ku ba mu labari idan Allah ya ga dama sanya muku wannan dara Allah mai naya قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم Ubangiji بضياء ta'ala ce ga ya musu ku ba mu labari ya ku jama'a in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmadan idan Allah ya ga dama yau ai dare muke ciki yanzu go daren yaushe daren juma'a Allah ya ce idan na sa muku shi ya zama dindindin daren juma'a dindindin man ilahun ghairu la yatikum bidiya wa kuje da shi wurin Allah wanda zai kawar da dare ya ga muku haske akwai Faransa ta iya Rasha fa Amerika China ba wanda ya sai jin yawan da wala sai shi Allah ce ba kwa ji أفلا تسمعون ba kwa ji ne ba kwa ji ne in ji Allah ya ce kuma ya sake kalubalantar mu ku ba mu labari in ji Allah قل alaikum nahara أرأيتم إن جعل, إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه Mhm.
أفلا تبصرون Allah ya ce to yanzu ku saurara in kun ga wancan ba ku iyawa eh to idan Allah ya sanya nahara sarmadan ila yawmul qiyama gari da ya waye ko kawai sai Allah ya bar wannan wunin har tashin kiyama man ilahun garin la yatikum bi laila wa kuke da shi wannan Allah da zai kawo muku daren da kuke hutawa a cikin shi wallahi wannan zaman namu inda da rana ne akwai da ba shi da dama eh gari ya waye a shikenan ai kuma aiki ya tashi ba shi da damar ya zo ya samu nutsuwa saurari alkur'ani saboda aiki shi yasa shi daren ana samun sukun ana samun dan sararawa duk aikin da ya kwaso ka ce kai da yayi Allah kai mu gobe wani obi ya kwaso noma bai kara sa ce kai wannan Allah kai mu gobe na kara dare yayi mini zai haka mekanisyon haka ya ce kai tun da ya kai ku tattara ku aje sai yaushe sai gobe dole ne a shi ake zuwa hutu idan dare ba dan kaso bane Allah gane me yayi akwai wanda in ba a yi dare wallahi ba za su huta ba za su samu matsala sai ya samu tabuwar hankali saboda aiki sai ka ga dare ya zo dole zai bari da kanshi ba sai an ce bar ba akwai wani ake ko shi hira dare ake yi. eh hira dare yanzu kaga irin barayin da masu dan dare dare da aka ga dare su eh da dan su mogar ai duk cikin duhun abin yayi ko a cikin ayyukan alheri ma akwai wanda dare ya fi daɗin yi eh in ka turo ka gano haka ne don an fi samun nutsuwa a cikin dare ya za a ce da za a ce a sa muku wunin sarmadan ilawar kiyama hal abadan har tashin kiyama wuni ne wa kuke da shi wani allah da ya tukun bi lailin da su kunu lafi da zai kama ku da za ku ka samu wannan yan nutsuwa kuna dan hutawa kuna dan barci a ciki afala ta bisirun allah ba ku gani ya zo da bai shi ku bauta ba allah ba to za ka yi zama to falikin isba shi yake tsago hasken wunin ya kawar da daren Allah ya ce waje anan laila sakana da ya sanya shi daren lokaci ne wanda ake samun nutsuwa Eh, inda na shi atan laili hi a shaddu watsan wa aka wa kira idan dare zo mutum yana shiga cikin nutsuwar shi idan ka ga ciwo ma ya fi tashi cikin dare saboda lokacin nan an samu nutsuwa duk wani ciwo da dama kaji yaka da kawar ka ta dan matsa kana dan dalabu dan murza mun nan ko ba haka ba wani dan ciwon karada da ka ji shi ya wuce da rana baya jiwa amma cikin dai zaka dukkan yana abin nan kana tanta wannan ina gani sai na je na ga likita wannan sukun ɗan nutso da aka samu shi yasa duk wata matsala take motsawa shi yasa shi yake kawo mana dare wato sakanan lokaci ne wanda ake dan samun hutu ba sai ka shiga inuwa ba akan titi ma sai kai kwancin ka balle zama akwai kasa lafiya a zama lafiya Allah ka ba mu zama lafiya eh ai wani gudun kikon da ka zama ha ka zama nama ka zama kadara ta in zaka ji ana cinikinka a kayan miliyon eh Allah ya sauke da rana ma da ake kama ka kamar fara a tafi da kai a boye ba da ka zo ka kwanta to duk Allah shi yake kawo da lokacin kuma wa shamsa wal qamara husbana sai ya muku rana ya muku wata su ma suke tafiya a cikin lissafi don lissafi aka yanzu lissafi ko ba gane ba da abin da za a yi ce sati na biyu ko ya za a gane satin ya yi da mun ga an yi juma'a an yi asabar ladi litinin talata laraba alamin juma'a ta zo to sati daya kaga ya gane kenan su bana lissafin sati biyu da uku da hudu idan abin ya wuce sati tuka ko sai raka lissafin wata kuma eh da wata ya zo ya mutu kaga an yi wata daya na biyu ya zo kaga na uku ya zo shikenan wata ramadan ya zo bayan shi watan sallah watan shawar bayan shi watan tirga ko ba haka ba zulqada bayan shi watan layya bayan shi watan wutsiya haka ko mutum bace da karatu sai ga ya san wani lissafi kuma tabbatacce wanda ba za ka iya karyata shi ba saboda rana da wata suna kai kawo tubarin sun zamanto abin lissafi ɗarin yin lissafi da su kuma suka yi rashin lahiya wa lokacin su ma sukan kamuwa da rashin lahiya da ciwo wanda maza Allah ta in kun ga haka to ku mutu ku roki Allah ayi wa'azi kowa ya ji tsoron Allah a tuba ayi sadaka ayi kyauta amma mu da muka tashi a cikin maguzanci haka muke ha da wanda aka rashin lahiya ai ba lafiya da matar malam da diyar malam da ɗanshi da jikar sai wato wani da budon gidansu wani da murhin kwano ana ta Allah ta haisu ta annabin Allah rana rana su kyauta ɗanki da hari mai yanki la ilaha illallah muna roƙon baban zara ba haka yake ba ta ga shirka karara sun musulmi ke yi haka hada matan malamai ciki da yayansu kuma malam yana ciki gida da babbar gashi ya yi gum yana tantar shi yana gyara murya ya cika bakin shi da goro haka ne da haka ne ɓarnar ya kamata a hana ta amma an ci gaba da yin ta har yanzu ma akwai ɓulɓushinta alhali manzala ya ce aiki na sallah a salatu jami kowa ya hutu in za ka hutu ka kwaso shinkafa wanda ya kwaso makaroni wanda ya ɗauko daman kuɗi da ya ajiye wanda ya fashe asusu ya zo duk araba mutane saraka kuma sai a sallah wato raka abi mai ruku hudu annabi ce ku roki Allah kakku bari har sai Allah ya yi musu haka rana take haka wata ke haka za a yi ga sallar kusufi ga kamari ga ta kuma ta rana amma galibi da abin yazo sai a koma maguzanci mara Allah shi yadda mu yanzu alhamdulillah da dawo dawo da yake karanta wasu na tazo eh ko ruwa ba ba ai zo ake ai sallar roki Allah yazo amma da ya ci a gama hayar idi a ce yara difa ake da ah bai wani sarki ba da ke bai da karatu wasu suka tuno cewa sallah ake aka ce ai sallah ce shi ba ai ba ba a gaya ba sallah za a yi ba a nan garin da hukumar sai kenan a kodin kun a a ya ce ba za a sallah ya hau dokin shi hukuma da ya gasa ka sa uku ka ce bashi da alwallari sai ya hoto ki ta shi a wani ta jiya masu rana zayanci a nan garin aka yi wallahi haka ne kuma haka wani to me duk karancin karantar Allah wa ahlus sunna albarka wala su suka wayar da kan al'umma ko ka ji ko ka so ko kana cikin jahiliya to ahlus sunna sun ka baka cigaba dan su suka nuna abin da ya kamata al'umma su rayu akai kuma wanda yake wise ne wanda daga Allah yake da manzon Allah da wadan tafar da an karanta su sallar kusufil kamar wani da ka zai ka maka kusu amma gashi ba su gaya sarakin ba ba sani ba har yayi hushi da me za a ci ayi sallah kuma Allah da manzon Allah ne suka ci ayi amma yayin inkarin abu ya soki malaman mai ce malami ko yana kaza shi shine shugaban shi aikin banza kenan jahili ya zama shugaban malami a wannan ai zahirci ne Allah ya kan musulmi duk wannan illa sai ta jahilci to mu je karatu waɗannan musulmanin Allah ya ce waɗannan kai ka waɗanda suke zalika taqdirul azizul alim wannan shine iko ko kaddarawa ko tabbatar Allah mabuwayi Allah buwayi wanda yake kuma al'alimin mai cikakken sani da kuma yadda ya dace subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce na wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr gaskiya ne qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun yanzu idan baka san waye Allah ba har yanzu ko to ga wani abin da kuma haloshi yake yi in baka gane su lala da wata yayi dan lissayi ya bullo da asubahi duhu ya kau duk ba gane mutu ga wani abu kuma wanda shi ma sai shi kada ke yi ba huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma shine wanda ya sanya muku tauraro tatsuniyoyi wani dan birni ba zai gane ba bawan Allah saboda shi yana cikin lantarki kullum amma idan ka je gurin mutane na kauye masu sabko da asubanci da tahiyar dare har ma lokacin saurkin da tauraro ne suke ganewa tatsin da ya daidai guri kaza ganta asuba suna dan minti kaza sai su ci abinci ko ba gane ba to haka kuma idan suna tafiya a cikin sahara to da shi za su gane gabas da da shi za su gane yamma wanda in ka ganta ta tsinniya mai wutsiya ce wacce makarantar sayar da na'ari wacce kaza da iyali wacce gaba sai haka ne wani ilimi ne mai zaman kanshi akwai shi gurin iyayen mu da kakanninmu ba su da boko ba arabiya amma da ilimin akwai shi kuma da wannan za su kai ka har garin ku wallahi da wannan tatsuniyoyin nan ko wallahi za su gwada ma hayyar garin ku kuma wallahi in ka musu gaddama ka bata kenan haka waɗanda suke tafiya a cikin jirgin ruwa masu kama kihi da daddare suke zuwa kasan an fi samun shi da dare ko to suna amfani da mi babu wani mai ake sha wani abin da zamani babu wannan kawai su wannan su kawai tatsun da in ya kalli sama sai gane gaba zai ke in ya kalli babu jfs kuma in ya kalli wancan tatsun ya sai gane yamma yake in ya ga wancan ta fada kuma ya san yanzu yar kaza sallah a kusa da wannan zai gane hayyar garin su da wannan zai gane hayyar gari kaza da wannan zai gane gabar da yamma da kudu da arewa to shine Allah yayi wannan wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma ya sanya muku turaru da tatsuniyoyi masu haske li tahtadu biha dan ku samu shiriwa da ganewa hanyoyin ku fi zulumatil barri a cikin duhun sararin duniya sararin ƙasa sararin sahara da wannan ake gane ga inda za a samu libya ga inda za a je agadar na in kai a za ka je ka can in ka buga za ka nihi wajen za ka bulla ina wajen wancan garin can dai da waɗannan tatsuniyoyin suke ganewa haka walbahar wani suke tafiya a cikin ruwan da wannan tatsuniyoyin suke ganewa gabar da yamma in sun bace ma sai su dawo wa yake wannan shine allah shi ya halatta tatsuniyoyin suna na a sama zungur idan ba su hutu ba ba wanda ya ce hudu su kuma yanzu in suka fito kin baka san daga ina suka fito ba in ya tashi dauke su kuma baka san ina yayin da su ba kasa yanzu zago su sama aka yi da su kuda aka kai aka wallahi kai da baka sani kawai haka ga su Allah ya kawata saboda zayyana sama duniya bi wasaniya wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabih wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin Allah ya ce hakika mun kawata saman nan ta kusa sama'id duniya sama ta kusa wanda take kusa da mu kawo Allah ta mun kawata ta da masabiya ta tsunniyoyi wata ganta kularkin ta fari wata kularkin ta tsanwa tsanwa wata bala bala wata haka kowace tana da kularkin ta daban-daban ba za ka ma iya lissafa su ba abin sha'awa duk wannan Allah ne ya kai shi eh amma akwai turarar dan adam ko turarar dan adam ko babu amma bai tsayawa shi ai gushewa yake eh turarin Allah su suna nan a tsaye kana kallon su to shine yayi su dan a gane hanya a cikin duhun dare idan ana tafiya a sahara a cikin duhun dare yana tafiya a filbar a cikin teku kad fassalna ayati liqaumin ya'lamun Allah ce ka lalle muna rarrabe ayoyi dakin dakin wanda suke nuna maka wane ne Allah amma ce ba ga kowa ba sai ga mutane masu ilimi wani ba shi da ilimi shi diyan da aka yi kawai an faɗi ne ba gane ba zai har yanzu bai san waye Allah ba eh sai ya koma kuma yake bai Allah ta sabba da ba Allah ta'ala ya kiyaye mu eh duk lokacin da baka da ilimi ko to wallahi duk abin in yazo maka da jarabawa har lokacin sai ka fara tsallan wani cikin bala'i amma kana da ilimi sai ya gane gaskiya eh Allah ta'ala ya ganar da mu alama lokaci akwai saura to daka Saudiya nake kama samun mai ilimi idan jarabawa ta zo da mara ilimi ya take musu nake kama